بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه بايهك أولنا يمتنا ثلاثة وعند أشرين بقي قوة شعبان hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da 21 ga watan hudu miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2020 za mu ci gaba da karatu na tara kenan a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ta'limul muta'allim tariqat ta'allumi na babban malami al'imam burhanul islam azzarnuji alhanafi rahimahullahu ta'ala da za mu tashi shafi na ashirin da biyu a farkon fasili da yake cewa fasulun fil jiddi wal muwazabati wal himma wannan wani fasili ne da yake bayani akan fil jiddi kokari bi kasril jimi ba aljaddi ba fil jiddi akan kokari wajen neman ilimi da karatu wal muwazabati da kuma dagewa ko lizimtar karatun mutum ya dage ya tayi ba tare da ya yanke ba wal himma da kuma himma shine kwazo saboda haka waɗanda abubuwa guda uku akwai buƙatar ɗalibin ilimi ya sifanto da shi ɗalibin ilimi ya zamo wato almujid ya zamo mai mujiddan wato mai ƙoƙari sannan ya zamo muwaziban ya zamo mai lizimta mai dagewa sannan ya zamo mai himma shine mai kwazo ba a buƙatar ɗalibi ya zama mai kasala ba buƙatar ɗalibi ya zama rago ana so koyaushe ɗalibi ya zama mai himma mai ƙwazo sannan kuma mai dagewa duk wasu wahalhalu da zai ci karo da su da waɗanda abubuwa su za su taimaka masa sai wahala ta zo da sauƙi domin ya samu cimma abin da yake son ya cimma mala ya ce sun malabudda sannan babu makawa ga ɗalibin ilimi minal jiddi sai an samu ƙoƙari daga gare shi walmuwazabati da kuma dagewa walmulazamati da kuma lizimta litalibil ilmi ga mai neman ilimi wa ilaihi al-isharatu fil qur'ani bi qawlihi ta'ala akan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani ta fuskar ishara shine a dan a dan faɗa abu kai kai haka amma ba a fito baro baro an ambaci ka bai da in za ka yi ishara kaga ba suna za ka ambata ba kawai nuni za ka yi don a gane da wa kake amma baka fito baro-baro ka ce da wane ko da abu kaza nake ba Allah ya ce wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa'anda suka yi kokari fina a cikin al'amarin addinin mu to lanahdiyannahum subulana za mu ainihin shiryar da su ga ainihin hanyoyinmu al'imam mujahid ibn jabar ya fassara wannan aya cewa wallazi na jahadu fina ya ce aifil ilmi wanda suka yi ƙoƙari suka dage game da abin da ya shafi neman ilimi na shari'a da addini to lana hadiyar nan subulana tabbas za mu shiryar da su subulana sai ya ce ai subulal ilmi saboda haka in ɗalibi ya yi ƙoƙari to shi kuma Allah ya yi alkawalin zai ne zai shirya da shi ya ɗora shi a kan hanya ta karatu wannan ɗaya ce daga cikin fassarorin da aka wa ita wannan aya eh an rawaito cewa shi al-imam mujahid ɗaya daga cikin tabi'ai ya ya ce abinda aya take nufi kenan saboda haka ayar wallazina jahadu fina ay fi talabil ilmi wanda suka yi kokari suka jajurce akan neman ilimi to babu shakka za mu shiryar da su akan hanyoyin ilimi kenan mafhumul mukhalafa wallazina lam yujahidu fi talabil ilmi la nahdiyannahum lisubulana wa'inda ba su yi kokari ba akan wajen neman ilimi to la nahdiyannahum ba za mu shiryar da su ba ga ainihin mi lisubulina ga hanyoyinmu saboda haka in ka dage ka yi karatu to sai Allah ta'ala ya taimake ka sakamako wannan dagewa sai ka yi sai ka samu ilimi in ko ba ka yi kokari ka dage ba to shi kuma Allah sai ya haramta maka hanyoyin isa zuwa ga ainihin wato shi ilimi shine wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kenan wallazina lam yujahidu fi talabil ilmi la nahdiyan la nahdiyannahum an gani yawwa ba za mu shiryar da su ba lisubulina ga hanyoyin ko kuma lana hadiyannahum subulana ba za mu shiryar da su ga ainihin hanyoyin mu ba ita lana hadiyannahum wannan lamun din lamul qasami ce an gane ko ma'ana tabbas ko kuma waqi'atun fi jawabil qasam asalin zance wallahi na hadiyannahum subulana to sai aka zo da lamun sai ta tsaya a madadin shi ainihin kasan ɗin da yake mahzuf muƙaddar shine wallahi an gane sai aka zo da lamun kawai aka ce lanahdiyannahum subulana shi yasa malamai suke kiranta waqi'atun fi jawabil qasam an gane yawa saboda ƙasan ɗin ƙaddara shi zaka yi lanahdiyannahum shine jawabu qasmi eh wa qawlihi ta'ala haka yazo a cikin maganar Allah maɗaukin sarki da Allah ya ce ya yahya khuzul kitaba bi quwwa ya kai annabi yahya ka riƙi littafin nan na attaura da ƙarfi wasu malamai suka ce alkitaba anan shine littafin attaura wasu kuma suka ce a alkitab shine abin wa abin da yake kunshe da wahayi wanda aka umarce shi da shi na dokoki da abubuwan da aka dora mai ya karatar da al'umma to sai Allah ya ce da shi bai kuwa eh lafazin kuwa shine karfi ko himma ko kwazo kenan kare zama mai kasala akan mi akan wannan littafi wa qad qila haqiqa an ce man talaba shay'an duk wanda ya nemi wani abu wajadda bi tashdidid dali ya dage yayi kokari wajada to zai samu wannan abu eh ko menene in dai mai neman sa ya neme shi kuma ya dage ya dage ya dage to wajada biduni tashdid bi takhfif wajada zai samu wannan abin da yake nema saboda kai an ce jadda to shine yayi kokari ya ce wajada to shine ya samu kaza wa man qara'a al-baba duk wanda ya kwankwasa kofar neman wani abu abu ne wanda ake nema amma ga kofar shi to har ka samu isa zuwa ga wannan kofa har ka samu damar kwankwasawa walajja kuma yayi ya nace game da shiga wannan kofar to walija zai shiga ko wannan koha insha Allah in dai har ka samu isa ga kofar gida ko kuma har kan nemi shiga wannan kofa din kai ta nema kai ta nema kai ta nema shine ma'anar walajja to walija suka ce zai samu shiga ga ainihin wannan kofa in ya sa haƙuri wakila wasu malamai suka ce ko kuma wasu suna faɗa cewa bi ƙadari ma ta ta'anna gwargwado yadda kake wahala tanalu kake samun mata tamanna abin da kai kake buri gwargwadon abin da gwargwadon wahalarka gwargwadon yadda kake samun abin da kake son ka samu in wahala ka ta zan kaɗan to abinda za ka samu ma kaɗan ne sau da haka a ilimi in wahala ka ta yi yawa to ilimin ka zai fi yawa in wahala ka ta karamta ilimin ka ma zai karamta kila an ce ya taji fit ta'allumi ya taji yana da bukata fit ta'allumi wajen koyon karatu wa tafaqquhi da neman fahimta ilal jiddi zuwa ga kokari salasatun mutum uku ake ke neman dage wasu akai haka ma'ana kai ɗalibi da aka ce ka dage to banda kai akwai wasu abubuwa guda biyu da su ma ana buƙatar su yi su yi kokari na farko almuta'allim ko ɗalibi mai neman ilimi awalan shi dole shi dole sai ya zama mai mai kokari wal ustazu haka malami ko da ɗalibi na da kokari in malami bai da kokari kaga karatu bai zai ba duk kokarin malami idan ɗalibi bai da kokari za a samu ilimi to ashe cewa kokari kokari kokari ba ana magana ɗalibi kawai ba a'a har da malami domin malami bai da kokari shi ke sa a sa karatu yau ba, ba, ba, ba karatu ya kasa dogewa sai an fara an fara an fara sai karatu ya yi sai ya yanke kaga an samu matsala wal abu in kana fil ahyayi da kuma uba wanda ke kula da shi ɗalibi in yana daga cikin rayayyu in kuma ya rasu to mai kula da ɗalibin shi ma akwai buƙatar ya dage in kuma mahaifinsa yana nan da ransa to ana buƙatar ya dage ta fuskar ya tsaya tsayin daka ya ga cewa yaronsa ya yi karatu sau da haka in aka samu matsala ta wani bangare a bangaroren nan to ilimi ba zai samu yadda ya kamata ba da fatar an gane ko da ɗalibi na da ƙoƙari ko da malami na da ƙoƙari amma in uba ya zan bai damuwa irin iyayen gana masu ra'ayin cewa in ka ga dama ka in ka ga dama ka bari to an samu na kasu amma ɗalibi ƙoƙari malami ƙoƙari sannan mai kula da ɗalibi shi ma ƙoƙari ya dage ya ga cewa sai yaron nan nasa ya yi karatu sai kaga ilimi ya samu ya ce an shaɗani shehu babban malami ya rera min baitoci al'imam wanda yake jagora al'ustazu malami sadiduddini an yi mai laƙabi da sadiduddini ma'ana mai daidaita addini الشيرازي ana jingina shi ga ashirazi abin da yasa ake bai laƙabi da sadiduddin mai daidaita addini saboda duk inda wani abu ya samu matsala wanda ya shafi addini sai ya je ya gyara ta fuskar ilimin da Allah ya bashi idan ya ga mutane sun lalace sai ya kokari ya yi musu nasiha ko ya karantar da su sai su gyara rahmatullahi alaihi Allah shi masa rahama للإمام الشافعي وأن أسلم بيتوتين دا الإمام الشافعي سكفتو الجد يد الجد يدني كل أمر شاسعي والجد يفتح كل باب مغلق وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق لكن من رزق الحجا لكن من رزق الحجا حرم الجنى ضدان يفترقان أي تفرق يتي الجد قوكري yudini yana kusantar da kulla amrin dukkanin wani al'amari shasi'in wanda an nesa ai ba'idi diyya da abu yake nesa to kokarin mai neman sa yana kusanto yana yana kusantar da shi amma dai da abu yake kusa in mai nema ne ba ya da kokari to sai ya zan nesa ko ba haka ba to shi ka sa abin da ya kamata ɗalibi ya koya ya iya cikin shekara ɗaya to amma saboda rashin kokari sai ka ga ya shekara biyar ya iya shi ba saboda babu kokari waljiddu ƙoƙari yaftahu yana buɗe kulla babin dukkanin wata ƙofa mugulaƙi wadda an rufe duk wata ƙofa da an rufe to ƙoƙari na buɗa ta wa haqqu khalqillahi mafi cancantar halitta Allah bil hammi da shiga damuwa imru'un shine mutumin da zu himmatin gashi ma'abuci kwazo ne amma yubla zaka ga an jarabe shi bi aishin da rayuwa bayyakin mai kunci ko ta fuskar talauci ko ta fuskar rashin lafiya ko ta fuskar damuwa ko wani bala'i ne da Allah ya jarabe shi shi amma fa akwai kwazo to yanzu kaga duk yadda yake da kwazo kuncin rayuwar nan zai tauye shi ko ba haka bane so da haka duk yadda ɗalibi yake da kwazo idan yana da kuncin rayuwa to kaga wannan zai kawo mai cikas zai kawo mai naƙas akan mi akan neman iliminsa to duk wanda a haka to shi fi cancanta da shiga damuwa shi fi cancanta da ya yi bakin ciki sai cewa mina dalili ya daga cikin abin da ke nuni alal qada'i akan kaddara Allah wa hukumihi da hukuncin Allah shine mi bu'sul labibi kuncin rayuwar allabibi mai kaihin basira ga shi na da kaihin basira amma kuma yana cikin kuncin rayuwa to wannan yana nuni akan cewa kai kasan dai wannan hukunci ne kawai na Allah ga kwakwalwa ga hazaka ga basira ga kwazo ga himma amma kuma ya haɗu da jarabobi na rayuwa kila talauci ka damu ne ko kuma damuwa ko kuma karatun ma da yake yi ba a so ko hasada ko abin da ya kama da wannan amma wa tsibu aishil ahmaqi sannan da daɗin rayuwar wanda yake wawa jahili wanda shi ƙwaƙwalwa ta ba ta da kai shi bai da fasaha wawa ne shi ne al'ahmaq amma kuma rayuwa ta lahiya da take bai da wani kunci akwai walwala akwai kuɗi akwai komai to shine mala ya ce wannan yana daga cikin abin da ke nuni cewa wannan hukunci ne daga Allah kaddara ce daga Allah domin a hankalce ya kamata a ce allabi mai kaihin kwakwalwa da basira ya zamo shi adda yalwar rayuwa shi kuma wawa wanda a jahili wanda kwakwalwa ta ba ta ja ya zamo cikin kunci da damuwa to wannan kaga yana ƙara tabbatar maka cewa eh kaddara gaskiya ne sai ce lakin sai dai marruzikal hija akwai wata ka'ida duk wanda ga galibi ba ka'ida ce kulliya ba duk wanda ga galibi aka azurta shi da cikakken hankali to hurimal gina za a hada masa wadata wannan shine mafi mafi hukunci mafi rinjaye a cikin al'umma duk wanda ka gani da cikakken hankali da tunane da hangen nesa da basira da kayan kwakwalwa to za ka gaba za ka ga wadata a tare da shi sai yan kwarori akwai yan kwarori da suka saba ma wannan saboda haka wannan ka'ida ce juz'iyya ba kulliya ba ba ka'ida ce mutarada ba sai ce domin diddali kayan kwakwalwa da wadata kishiyoyin juna ne yaftarika ne suna rabuwa ba su haduwa ayyata farruƙin dukkanin rabuwa to shi yasa kaga an fi ɗaukar wadata a baiwa al'ahmak shine wawa mai raunin tunani wanda bai ma san ya zai sarrafa dukiyar ba amma wanda adda cikakkiyar basira da kwakwalwa da fahimta sai ka gani talauci na damu ko a jami'a ko a haya institution duk wanda ka gani da basira da kwakwalwa sai kaga talaka ne talaka ne wa unshittu li ghairihi haka an sake rera nan wasu baitoci li ghairihi ga wani shi al-Imam Shafi'i tamannaita an tumsi faqihan munazira بغير عناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون yace tamanne ta yanzu kai kana gurin an tumsi ka zamo faƙihan babban malami almujtahid shi ne faƙihan kai yanzu kana gurin ka zamo mujtahidi wanda duk matsala ta taso ko da babu ta zai iya zauna ya kalli nususu na shari'a ya istihadi ya ce ga hukuncinta malamin da kowane fanni ka taɓo shi ya sani shi ne faƙihan anan munaziran sannan mai bincike ai bahisan mai bincike akan matsaloli na ilimi na addini haka kake son ka san kuma bai gaira a na'in ba tare da wahala ba kai wal jununu fununu haukawa kala-kala ce fanni-fanni ce to gaba ɗaya ce daga cikin fannonin hauka wanda ka gani da wannan tunani to akwai taɓa hankali tare da shi ko ba haka ba ne domin al'ilmu la yunalu bi rahatul jism ilimi ba a samu ne da hutun jiki dole sai an wahala duk wanda ha gani da ilimi in zai zauna ya baka tarihin yadda ya karatu da irin matsaloli da irin tarko tarko tarko wanda ya hau sai ka tausaya mai amma yanzu da waɗannan abubuwa sun wuce sai ka ga aibe da matsala babu wata wahala tare da shi ko ba haka bane sai ce ai walai walai saktisabul mali neman dukiya tsururutar dukiya shine ne iktisabil almal neman dukiya bai zama duna mashakkatin babu wahala ba dukiya ma da zaka nema zai yi ba tare da wahala ba ta hammaluha wadda zaka ɗauke ta a ce ga mutum ya samu dukiya ya tara dukiya amma babu wata wahala da ya ɗauka a rayuwarsa akwai wata nuskan kuma ta hamiluha ta hamiluha ma'ana duna mashakkatin ba tare da wata wahala ba ta hamiluha da kake ɗaukata a rayuwarka a wajen neman dukiya wannan ba zai ba a harkar ma rayuwar duniya to in dukiya haka ta kyau take da alaka da duniya fal ilmu kaifa yakunu shi ilimi ya zai kasance kai kana tunanin ka samu ilimi haka kawai tara zube haka ya kamata a yi tunani ƙala abu tayyib abu tayyib almutanabbi yake cewa walam arafi uyubin nasi aiba ka naqsil qadirina ala tamami yace walam araban gani ba aiban ban ga wani aibi ba mai girma ai walam ara aiban aziman ban ga wani aibi babba mai girba ba fi uyubin nasu daga cikin aibobin mutane ka naqsil qadirina kamar tawaya ta masu iko masu dama alat tamami akan cika abu amma sai sun ka kasa cika shi Allah ya ba su iko da ƙarfi da damar da za su cika kaza amma sai suka kasa cika shi suka bar shi da nakasu ya ce to ban taɓa ganin aibi a cikin mutane wanda ya fi wannan aibi girma ba abin da yake nufi shine mutum ne Allah ya bashi dama ya bashi iko na ya kammala wani ɓangare na ilimi amma sai ya kasa sai kasalarsa ta hana mai ya cika wannan abu amma ga yanayin kwakwalwarsa da kayan basirarsa ya kai ga a ce ya kware game da wannan fanni amma saboda kasalarsa sai ya kasa ko ba haka ba da yanayin kwakwalwarsa zai iya haddace ƙwar'ani kila shekara hudu ko uku yanayin kwakwalwa ce ya kai ga haka nan amma saboda kasala sai gashi ya shekara goma bai haddace ba ya ce to ban taɓa ganin aibin da ya kai wannan ba ko ba haka ba ne ko kuma a'a da zai yi ƙwazo ya sa himma kila kamin maye shekara talatin ya riga ya zama malami ta koce fuska amma saboda kasala saboda kasala saboda kasala har da ɗalibin kwarai bai zama ɗalibi wanga na kwarai wanda ana magana tullabul ilmi ba za ka sashe ba baya ciki to bale malami daɗa to saboda duwan saboda haka duk wanda Allah ya baiwa dama da iko na ya tattara wani fanni na ilimi to wallahi ya yi kokari ya yi amfani da wannan damar da Allah ya bashi kare bari ta wuce ya yi kokari ya samu ya ga cewa ya gama da wannan fanni har da qur'ani ce nahau ne fiqhu ne hadisi ne kowane irin fanni ne ka yi amfani da damarka akwai wasu da dama Allah ya ba su kaihin basirar da 'yan rubutu ne za su iya rubutu ko ba haka ba amma ba su wasu Allah ya ba su basira da hikima da wani kaso na ilimi da ya kamata a ce sun dinga tara mutane su ne musu nasiha suna karantar da su amma ba su sai su ce a yi lokaci bai ba lokaci bai ba to kaga wannan yana nuna ko da nasiha ce misali Allah ya hore ba kaga mutane na fahimta ka to ka rike karka bari ba wai nasiha ko wa'azi adda aibi ba aibin wa'azi biyu ne na farko rashin karatu wannan babban aibi ne musiba ce ina fatar an gane na biyu kuma ka faɗi abin da baka da ilimi a kansa ko kuma baka da yaƙina haka yake ko ba haka yake ba ka faɗi abu ala shakkin ka ce ina tsammani domin kawo tsammani ga ilimi duk abin da baka da ilimi bar shi kawai ka bari sai ka je ka koyo shi ka samu yaƙinin ga yadda yake sai ka zo ka faɗe shi to da masu da'awa sun riƙe wa'in abu karatu sannan duk abin da zan faɗa ina da ilimin haka yake wallahi shi ke na an huta da duk saɓanin gaba za a yi shi da duk hayaniyan nan ta mutu domin abin da ya sa hayaniya da cece ku ce ya yawa a kan kowace irin matsala in ta taso ta ilimi wayannan ɓangarorin guda biyu ne asalin dai wasu dama ba karatu suka yi ba kuma sun hau kujeri na malamai to kaga dole a samu matsala ko ba haka ba wasu kuma suna karatu suna amma sai suka ɗauka komai sun sani sau da haka sai su yi ta kutsawa cikin ababen da ba su sani ba sai su yi ta ɓarna suna ɗora mutane bisa ga halaka saboda haka ba wanda ya ce karkai wa'azi abinda sheikh usman ibn fodi yake faɗa cikin littafinsa udadud da'i ya ce in matsala guda ka sani matsala guda ka sani kuma ka san wane bai santa ba ko jama'a ka ba su santa ba to wajibi ne gare ka ka tashi tsaye ka karantar da su ita in ba ka karantar da su ba ka kyale su suka ci gaba da aiki ga addini ba daidai ba to duk zunubin da aka ba su kai ma sai an baka shi domin kai malami kake akan wannan mas'ala ne a wannan mas'ala to abinda wasu ba sa fahimta da an cewa ne malami ne eh malami ne fi kulli shay'in a'a kai malami ne a iya abin da ka sani a abin da baka sani ba kuma kai ba malami ba ne ka shawa makanka lafiya ko ba haka ba abu kaza eh na san shi ni malami ne zan yi magana a kansa abu kaza kuma ban san shi ba a nemo wanda ya sani ya zo ya yi bayani ko ba haka ba komai a ɗora shi a mahallinsa to ya ce wala budda littalibi babu makawa ga ɗalibin ilimi min saharin layali na daga raya daruruwa da rashin bacci bai yiwa kana ɗalibin ilimi kuma a cewa inda dare kana kwana wannan ka karya ƙa'ida ta ɗalibta bai yiwa kajan ce wala budda babu makawa littalibi ga mai neman ilimi min saharin layali ya raya daruruwa kama ƙalin sha'iru kamar yadda mawaki yake cewa bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talaba al'ula sahara layali tarumu al'izza thumma tanamu layla yabusu al-bahra man talaba al'ali to yake cewa bi qadril kaddi gwargwadon wahala tuktasabul ma'ali ake tsururutar alma'ali darajoji maɗaukaka ma'ana gwargwadon wahalan mai neman ɗaukaka to gwargwadon da yake samun ɗaukaka in wahalarsa ta zamo mai yawa to sai ya samu babban matsayi sai ya samu darajoji al'aliya maɗaukaka in kuma wahalarsa ta zamo kaɗan to sai ya samu matsayi ɗan kaɗan to shi ne tuktasabul ma'alim ana samun darajoji maɗaukaka bi ƙadaril kaddi gwargwadon wahala shi ne alkaddu wa man talabal ula duk wanda ya nemi samun darajoji to saharar layali zai raya da ruruwa ba bacci zai yi ba ina kai ina bacci dole raya su za ka yi cikin dare ake neman matsayi duk wani matsayi maɗaukaki tun daga matsayi na ilimi har zuwa wani matsayi mai kyau mai daraja to cikin dare ake nemansa in karatu ne a yi karatu sannan daga ƙarshe sai a haɗa da roƙo Allah da addu'a an fahimta ko? to ko kuma wa man talabal ula sahirar layali duka akan ce sahira akan ce sahara bilha duka yana zuwa a larabci to sahirar layali zai raya da ruruwa zai yi abinda ake kira shi da hausa kwahino shi da rashin bacci to duk wanda yake neman ɗaukake-ɗaukake to zai yi kwahino ga ainihin daruruwa ma'ana zai hana ma idanunsa bacci domin ta namu laila ya tarumul izza kana neman buwaya yanzu kai kana son ka buwaya cikin sa'anninka cikin al'umma sun mata namu lailan sannan inda dare ka dinga bacci kaga akwai akwai renin wayo ciki kana son ka fi kowa a garin ku ka fi kowa karatu ka fi kowa ilimi amma kuma yin dare ya yi eh sai ya ce da kai ai man talaban la'ali duk wanda yake neman lu'alu'ai gwalagwalai to ya gusul bahar yakan je ya yi nutso a cikin teku saboda ba a samun su a tudu ba a samun lu'ulu a tudu can kasan ruwa kasan teku ake zuwa a lalabo shi to haka duk wanda ke neman ilimi zai kutsa ma suka ce bahar shada'id teku na tsananci-tsananci to da haka in kana so ilimi to za ka keta teku ne za ka kutsa ne cikin teku na al'amurra masu wahala kamar yadda mai neman lu'alu'ai yana nuta ya shiga can ƙasa ya lalaba lu'ulu'u sannan ya fito kaga alakulli halin da yakan wahala ulul ku'bi ko ka'bi ulul ku'bi bil himamil awali وعز المرء في سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أضاع, أضاع العمر في طلب المحال تركت النوم ربي في الليالي لأجل رضاك يا مولى الموالي فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي يتعلو الكعبي samun ɗaukakar daraja ko uluwul ka'ubi ka'abi ko ka'ubi ko ki'ibu duka ana faɗa amma dai al-ka'ub shine ashhar eh uluwul ka'ub eh al-ka'ub shine asharaf an gane wa daraja to samun ɗaukakar daraja bil himamil awali to yana bayuwa da sakamakon himmomi maɗaukaka duk wanda himma take babba mai ƙarfi duk wanda ƙwazo ne yake mai ƙarfi maɗaukaki to haka kuma darajarsa za ta zama aliya ita ma eh sau da haka bil himamil awali biɗin nan ba sababiya ce ai bi sababil himamil awali a dalilin himmomi maɗaukaka to ake samun ulul ko obi ake samun ɗaukakar daraja wa izzul mar'i hakanan samun buwayar ɗan adam fi saharin layali yana ga ainihin raya daruruwa da rashin bacci sau da haka wanda ke son ya samu ilimi to shine ya zama mai kwaso mai ƙarfi na biyu kuma ya dinga raya daruruwa da nazari da muraja'a da addu'a da roƙon Allah. Wa marraman ula, duk wanda ya nemi darajoji maɗaukaka, min ghairi kaddin kuma ba tare da wahala ba shi bai son ya wahala to adai al-umra ya lalata rayuwarsa ya lalata shekarunsa fi talabil mahali akan neman abin da yake korare abin da ya koru menene ya koru shine samun ɗaukaka ba tare da wahala ba koraren abu ne wannan domin sai shi mai waƙe yake cewa taraktun noma ka ganni ni nan dalilin da yasa na zama malami taraktun noma na bar bacci rabbi ya ubangiji na fil layali a cikin daruruwa li ajali ridaka domin neman yardarka ya maulal mawali ya masoyin almawali masoya su ne mutanen kware su ne almawali to Allah shine masoyin masoya ko kuma ya maulal mawali ya majibincin almawali masu jibinta duk wani mai jibinta wani lamari to Allah shi ne majibincinsa shi ko eh taraktun nauma shi ne rabbi na barbaci ya ubangiji na fil layali a cikin daruruwa li ajali ridaka domin neman yardarka ya maulal mawali ya masoyin masoya ko ya majibincin majibinta fa wafiqini Allah ka yi min muwafaka ila tahsili ilmin zuwa ga tara ilimi wa balligini Allah ka isar da ni ila aqsal ma'ali zuwa ga mafi nisan darajoji madaukaka a ilimi karka aje ni mataki kankani a ilimi wakila an ce ittakhizil layla jamalan ka riƙi raƙumi ya zamo matsayin dare gare ka ma'ana ka riƙe dare a matsayin raƙumi gare ka kaga raƙumi matafi yakan neme shi domin ya hau ya isar da shi zuwa ga inda yake son ya kai shi ko ba haka ba to kai in kana son ka zama malami ko ka samu ilimi to ka riƙe dare a matsayin raƙumi gare ka ma'ana ka dinga hawan dare kullum tudrik bihi amala in kai haka to za ka samu cimma manufarka abin da kake buri قال المصنف رحمه الله شيمي للتافي الزرنوجي رحمه الله رحمه الله تعالى الله شيما صراحة ما يتي وقد اتفق لي نظم وقد حقيقة اتفق يا سامها دوالي غريني نظم ونواكي في هذا المعنى game da dai abin da ya shafi wannan ma'ana da ake magana a kanta man sha'a an yahtawi abalahu jumala فليتخذ ليله في دركها جملا أقلل طعامك كي تحظى به سهرا إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكملا كملا يتي من شاء دون ديك أن يهتوي آماله يتتارى آماله منفوفنسا جملا قبادينسو to falyattakhil laylahu ya riki darensa ya mayar da darensa jamalan raqumi fi darkiha wajen cimma wayannan manufofin nasa ma'ana ya mayar da dare a matsayin raqumin da zai hau aqalil ta'amaka na farko ka karaga cin abinci ba a son dalibin ilimi na cin abinci mai yawa kai domin ta haza ka ribatu ka samu riba bihi a dalilin wannan karanta abincin sahara shine rashin bacci sai ka cika ciki ya magana eh babu in shi ita in kaso ya sahibi ya kai abokina an tablogal kamala ko kumala in kana son ka samu isa ga cikakken al'amarinka ba tare da na kaso ba in kana son ka samu ilimi alkamala wanda yake cikakke to shine ka karanta cin abinci wakila an ce man ashara nafsahu billayl duk wanda ya hana ma rayuwarsa bacci billayli a cikin dare to faqad farraha qalbahu bin nahar hakika ya far ya faranta ma zuciyarsa ya dadada ma zuciyarsa bin nahari da yini don ya abin da ya kamata shi wala budda babu makawa li talib ilmi ga mai neman ilimi min al muwazabati sai an samu dagewa ala dars akan karatu shi wannan dagewan dole wat takarari da kuma maimaita karatu fi awwalil layli a farkon dare wa akhirihi da karshen dare ana son ɗalibin ilimi farkon dare shine ya maimaita darasinsa da ya karanta da rana sannan ƙarshen dare kuma ya sake maimaita shi sai ce fa inna ma bainal isha'aini wa ko wa inna ma bainal isha'aini wa waqati sahari waqatun mubarakun domin lokacin da ke tsakanin magarib da isha ita ce al'isha'aini an gane wannan litta galibi wa waƙatin sahari da kuma lokacin ƙarshen dare waƙatun mubarakun to dukansu lokuta ne waɗanda akan sanya albarka a cikinsu shi yasa ake buƙatar ɗalibi ya yi nazari daga farkon dare zuwa ainihin ƙarshen dare duk karatun da za ka yi wannan lokaci to Allah zai sanya masa albarka ƙila fil ma'ana sha'irun an faɗi wani waƙe akan wannan ma'ana ya talibal ilmi bashiril wara'a wajen nibin nauma wa turiki shiba'a داوم داوم على الدرس لا تفارقه فالعلم بالدرس قام وارتفع يتي يا طالب العلم يا كم من ilimi. bashirin wara'a kalizimci tsantseni kalizimci nisanta haram da shubuha wani yana cikin abin da ke tauye ilimi ko tauye albarka ilimi kusantar haram ko abin da yake shubuha ne wajen nabin nauma kuma ka nisanci bacci ka nisanci kwana fa wata rike shiba'a kuma ka nisanci yawa cika ciki wannan aibi ne dawami alal dars kuma ka dawwama akan karatu kullun abinka kana karatu kullun abinka da littafi karatu kake yi la tufariku kada ka bar kada ka rabu da karatu domin fal ilmu ilimi kama yana tsayuwa ne wartafa'a kuma yana ɗaukaka ne bidarsi in ana karatu in dai babu karatu to ilimi baya tsayuwa kuma baya ɗaukaka baya ƙaruwa sai dai kullum raguwa mutum ke shi yasa ana buƙatar mutum kullum yana karatu kullum yana fa'idanta da wasu fa'idodi fayagtanim ayyamal hadasa ɗalibin ilimi ya ribaci kwanaki na ƙurciya me yasa saboda lokacin da mutum yake da ƙurciyarsa komai nasa yana da ƙarfi idonsa na da ƙarfi ganinsa kenan an gani ƙwaƙwalwarsa ma na da ƙarfi sautinsa na da ƙarfi gaban jikinsa ma na da ƙarfi amma da zaran ya fara tsuha to komai rauni zai gani zai yi rauni ƙasusuwa za su yi rauni ƙwaƙwalwa ma rauni za ta yi shi yasa ake son ɗalibi ya ribatu ayyamal hadasa kwanaki na ƙurciya wa unwani shababi da farkon kurciya unwani shay shine awwalu wa unfuwani shababi kai wa unfuwani shababi da kuma farkon kurciya domin wannan lokaci shine malamai suka ce daga shekara ainihin ashirin zuwa arba'in su a shekaru na kurciya da zarar mutum kai shekara ashirin zuwa arba'in to wa'annan shekarun su a shekarun kurciya duk abin da za ka iya yi a wannan lokaci to ya fi kyau kuma ya fi kwari saboda wannan lokaci komai naka lafiya lau yake in dai ba wani abu ya samu matsala ba ganinka na da lafiya cikakkiya ƙarfin kwakwalwarka ma haka amma da zara aka wuce arba'in baka zan malami ba to ba za ka zan malami ba ka akwai ilimin da ba za ka same shi ba to shine فيغتنم فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب فيغتنم أيام الحداثة يريبتشي kwanakin kurciya wa unfuwani shababi da kuma farkon kurciya wakila an ci bi qadaril kaddi tu'ta ma tarumu faman rama al muna laylan yaqumu وأيام الحداثة فاغتنمها ألا إن الحداثة لا تدوم يتي to ƙama ta rumu ana baka abin da kake nema bi kadarin kadda gwargwaron wahalarka saboda haka famar ramal muna duk wanda ya nemi cimma gurace-guracensa to ya ƙumu lailan yana tashi cikin dare ya dinga tsayuwa cikin dare da ibada wa ayyamal hadasati kaga kwanaki na kurciya baga ta nim hakari bace su ala innal hadasata la tadum yace ala litanbihi ka saura innal hadasata lallai ita kurciya la tadum ba ta dawama wucewa ta kai bishe sa aka ce ka ribace ta to duk da abin da ya gabata sai ce wala yujhidu nafsahu juhudan kuma kada ɗalibi ya wahalar da rayuwarsa wahalar suwa wadda ta wuce ƙarfinta duk abin da gaji an gaba an faɗa to ba ana nufin ka kallafa ma rayuwarka abin da ba ta iyawa ba shi yasa ya wannan istidraki wala yudhifun nafsa kada ya rauna na rayuwarsa hatta yan qati'a anil amali har ya zan ya yanki daga barin aiki a kai matakin da rayuwa ce ma ba ta shawar abin a ka ɗauki daidai abin da kake iyawa akwai wanda zai iya zaunawa ya yi awa biyar zaune yana karatu wani bai iyawa wani da ya awa guda shi kenan eh to ya danganta yanayi ne kowa da irin yadda Allah ya hore masa eh wani bai iya jan dogon lokaci yana karatu bal yasta'milu rifqa fi zalika mala yace ya yi amfani da sauwaƙawa fi zalika a kan wannan ya sauwaƙa ma rayuwarsa warrifku kaga shi sauwaƙawa asulin azimin tushe ne babba fi jami'il ashiya ga dukkanin al'amura qala alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a wani hadisi da aka ruwaito amma da'ifi ne hadisin ala inna haza dina matinu ku saurara wannan addini an kyautata shi an inganta shi shine ma'anar matinu ay muhkamun an inganta wannan addini an kyautata shi ba tatsuniya a ciki ba rashin daidai a ciki fa augilu fihi ku shiga fihi a cikin ilimi bi rufkin tare da sauki kar ku shiga ciki tare da wahala ma'ana kar ku kar ku yayo abin da ba ku iya ba ko kar ku dora ma kanku abin da yafi karfin ku wala tubaghid ala nafsika ibadatallah kar ka sanya ma rayuwarka kyamar bautan Allah domin da zaran kana dora ma rayuwarka abin da ba ta iyawa to har rayuwarka za ta za ta kyamaci wannan abin ibadatul lahi ta'ala bautar Allah madaukakin sarki fa innal mumbatta ko la ardan qata'a wa la zaharan abqa to duk cikon hadisin ne na ala inna hadha ad-din matin fa awjilu fihi bi rifqin wa la tubaghid ala nafsika ibadatul lahi ta'ala to sai suka ce annabi ya ci gaba da cewa fa innal mumbatta domin wanda matafiyi da ya yanki ƙarfin dabbarsa misali matafi ne ya haura kuni ko doki zai je wani wuri ya yi ta wahalar da dabbar ya yi ta wahalar da dabbar har ƙarhinta gaba ɗaya ya yanki ya zan tahiyyar ma ba ta iyawa to shi ake kira almumbat to kaga la'auban kaɗa shi bai yanke zangon garin da yake son ya ba bai yanke zangon tafiyan da yake son ya isa gare shi na inda zaina ba wala zaharan abaka sannan bai bar abin hawansa kuma tare da karfinta ba ya lalata karfin dabbar sannan kuma gashi bai samu isa inda zai isa ba da ya yi dubara abin nufi in ka hau dabba za ka yi tafiya to in ka ɗan yi tafiya sai ka ɗan tsaya ta huta sannan ka ci gaba in ka ga alamun taso magajiya ka tsaya ta huta sannan ka ci gaba a hankali a hankali har kai ne to shi tun sadda ya hau babu hutu su kuwa kawai ake ta ta yi har ƙarfin dabbar gaba ɗaya yanki kuma ga shi bai isa inda zai na ba kuma dabbar ba ta iya tahiya to shi an misalin ɗalibin da yake kallafa ma rayuwarsa abin da ba ta iya eh ko ba ga bane ƙarshe zai yanke ƙarfin rayuwarsa ko sannan kuma bai samu cimma abin da yake son ya cimma ba to duk sanda ka yi karatu kai karatu ka ga rayuwarka ta gaji sai ka aji sai ka dan bata hutu ga ta bala yawwa sai ka dan bata hutu in ka bata hutu ta huta to alhamdulillah sai ka ci gaba ko ba haka ba kaga an samu sauki to shi da abin da yake fada wa qala alaihi amma hadisin da'ifi ne eh وقال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم آياتي نفسك مطية رايوك أبن هوكك فارفق بها سوى هذا كتو سيامة تو بيسا مطية با to duk dai guda ne nafsuka ko matsiyatu ko matsiyatu ka duka dai haka hadisin ke zuwa ba matsala rayuwarka abin hawa ce gare ka in ka ce matsiyatuka abin hawarka in ka ce matsiyatun abin hawa duka dai ba matsala to rayuwarka abin hawa dabba ce ta hawa gare ka farfuk biha sai ka tausaya mata in ka wahalar da ita to an samu matsala ba za ka samu isa inda kake son ka isa ba shi ba wannan hadisi wasu sun inganta shi wasu sun raunana shi wasu sun ce hadisi ne hasan ko dai bai inganta ba ma'anar dai haka take wala budda li talibin ilmi babu makawa ga dalibin ilimi min alhimmatil aliya sai an samu kwazo madaukaki gare shi fil ilmi game da neman ilimi fa innal mar'a domin shi mutum yatibu bi himmatihi yana hawa sama ne da kwazonsa yana hawa kan duk wani matsayi duk wata daraja sakamakon kwazonsa kamar da kasan tsuntsu na hira ya tashi sama an gani wannan kinaya ce sai kamanta ɗalibin ilimi kamar tsuntsu ne sai haka tsuntsu na samu ya tashi sama gashi ɗan ƙarami amma sai ya tashi sama ya wuce kowa saboda kwazo to shi ba ɗalibi ilimi haka yake in yana son ya tashi sama yawa kowa fincin kau komai zaman sa karami to shine yayi kwazo akan karatu ko sai ce ka tsairi ya tsairu bi hai kamar tsuntsu da yake fira da fikafikansa qala abu tayyib abu tayyib yake fada ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiram al-makarimu وتعظم في عين الصغير صغارها وتصبر في عين العظيم العظائم يتي تأتي العظائم بكاتوشي سكنزو سوني العظائم بكاتوشي سكنزو كوكما منفو في سكن سامزوا دميني منسو على قدر أهل العظيم gwargwadon ƙwazon ma'abuta himma wadda ma'abuci himma to manufarsa za ta zo masa babba mai raunin himma kuma to manufarsa za ta zo masa ya karama shi ne ta atil aza'in bukatoci ko manufofi sukan zo ala kadari ahalil azumi ko yawa gwargwadon kwazon ma'abuta kwazo hakanan wata atil makarim wajen na ƙarshe wata atil makarim hakanan kyaututtuka sukan zo alaƙadarin kirami gwargwadon masu kyaututtuka ɗin wanda dama shi karimun ne mai yawan kyauta ne to kaga kyautarsa za ta yi mi yawwa duk wanda an ga ce maka wanga mai yawan kyauta ne to in ka zo zai baka abu mai yawa in kuma wancan an ga ce mai ƙarancin kyauta ne kyautarsa za ta yi mi za ta zamo yanka nan haka ne ya ce wa ta'azumu fi aini sarari sigaruha ya ce sigaruha kyaututtuka ‘yan ƙanana wata azum tana girma ta zamo babba fi ainihin sagiri ga ijiyar mai raunin himma duk wanda adda raunin himma ko raunin kyauta ko karami wajen kyauta to za ka ga 'yan ƙananan kyaututtuka sai su ne masa girma kyautan naira dubu sai ka ganta wata babba abu haka ya baka wani abu babba saboda mi saboda raunin himmarsa to haka ɗalibi shi ilimi wanda a ƙarami amma saboda raunin himmar shi sai dinga ganin shi wani wani babba saboda haka matsaloli ne ‘yan ƙanana amma sai yana ganin su sai yana ganin su manya ya ce wata suwuru al'aza'in haka manya-manyan kyaututtuka suna zama 'yan ƙananan fiye ainihin azim ga ijiyar wanda yake babba duk wanda yake dawa babba ne to shi ya baka abu mai yawa ne yana komai ba ne to haka ɗalibi yake mai ƙwazo wajen himma idan himmarsa tana da girma to sai ka ga matsaloli na ilimi manya masu girma sai ka ga yana ganin su ƙanana zai ce baka ai wannan ba komai ba ne himmarsa ƙwazonsa shi ke nuna masa haka ya ce ai nahu ba komai bane ai nahu ba wahala shi kuma wani yana ce yana gani ya za a ce nahu ba wahala to shi mai ganin nahun na da wahala himba ce adda rauni mai ganin nahu bai da wahala himba ce adda mi yawwa to wannan shine to ne ya kamata mu tsaya gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi wa ra'su fi tahsil al-ashiya'i ko bin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa wasa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh